أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sake haɗa mu a wannan marice na lahadi bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda kuma shi ne sha biyu ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya darasinmu na bakwai kenan a silsilar karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kamar yadda muka tsaya a jiya ƙarƙashin dai wannan aya faɗin Allah maɗaukaki inna mathala isa inda Allah ka mathali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين من karanta abin da malam Abdurrahman Sa'idi ya ambata mana muna tsakiyar sa ne lokacin ya kure mana ko ba laifi mu sake shi daga farkon abin da ya ambata dangane da wannan aya insha Allah duk abin da zamu dora kuma sai mu dora a kansa يأتي يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق Allah maɗauki yana ba da labari a wannan aya yana mai kafa hujja akan kiristoci da suke riya dangane da annabi isa wani abu wanda yake ba haƙƙinsa ba bi gairi burhani ba tare da hujja mai ƙarfi ba wala shubuha ko ma shubuha babu bal bi za'mihim annahu laysa lahu walidun kawai saboda riya wasu da sun riya cewa tunda ba shi da uba istahaqqa bidhalika an yakuna ibn Allah da wannan ya cancanta wai ya zama dan Allah tunda mahaifiya ce ta haife shi babu uba suka ce waɗannan abubuwa kuma da yake na mamaki idan ba dan dan Allah bane shi ba zai iya ba au sharikan lillahi fi rububiyyati ko kuma shi Allah ne yana musharaka da Allah yana tarayya da shi a rububiyya wannan kauli ɗaya ne daga cikin kaulin su wannan ma kuma wani kaulin ne dan a wani ra'ayin suna cewa wai Allah subhanahu wata'ala ya yi taƙammusi ne ya shiga jikin annabi ya shiga jikin Maryam mahaifiyar annabi Isa wai shi din ne da kansa da haka Allah ne ya fito da wannan sura din dan a samu yanta dan adam daga zunubinsa mun san duk wannan theory na asalin zunubi na asali na annabi adam wayo saboda shi ne allah maɗaukaki ya tausaya wa al'umma ya turo ɗansa alwahid wanda yake bai haifi wani wai banda shi ya turo shi dan ya zo ya zama a wato abin nan kamar kafara wannan dai tatsuniyar su ce kuma abu ne da aka gina shi ba akan gaskiya ba malam yace wa hadha laysa bi shubhatin wannan ba ma shubha bace fadlan an yakuna hujjatan ballantama ballantana ma ta zama hujja to nan ne muka tsaya ko yace li anna khalqahu kadhalika min ayati llahi domin kuwa halittarsa kamar wato shi ma nan yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana aya ce mu'ujiza ce wani abu ne da ba a saba ganin sa ba da yake ta al'ada daga cikin abubuwan da Allah kan yi dangane da annabawansa addallati ala tafarrudillahi bil khalq waɗanda suke nuni zuwa ga kadaituwar Allah da halitta wa tadbiri da kuma gudanar da halitta din cewa shi kadai shi yayi wannan halitta kuma shi kadai ke gudanar da ita wa anna jami'al asbabi kuma ya nuna mana cewa dukkanin sabubba ɗau'u mashi'atihi suna jawuwa ne suna miƙa wuya ne ga ganin damar Allah duk wani sababi idan babu mashi'a ba zai tafi ba a wannan mun sha magana a kansa in ba kuma ta ba cewa akwai mashi'ar Allah ita ce ganin damarsa akwai kuma sababi na abu ya auku dole ne komai ƙarfin sababi idan ba mu mashi'a to ba zai zartu ba wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin abubuwan da ku kuke so a matsayinku na halitta kuke ganin damar ku aikata su mashi'a ce mahduda li'annaha makhluqatun makhluqatun lillah Allah ne ya halicce ta babu abin da zai gudana na dan kai dan adam ka ga damar za ka yi wani abu sai idan Allah ya ga dama don haka duk wani sababi tau'u mashi'atillah mai miƙa wuya ne mai sallamawa ne ga ganin damar Allah wa tabu'un li iradatihi kuma mai bi ne har yanzu ga iradar Allah da nufin Allah in Allah bai so ba babu abin da zai gudana in kuma ya so ko wani baya so abu zai gudana fa huwa ala naqidi qawlihim adallu don haka wannan halitta ta annabi isa ta fi nuni shine adallu ta fi nuni ma zuwa ga kishiyar abin da suke nufi su suna cewa idan ba shine Allah ba ya zai iya irin wannan abu to maimakon haka ka hango cewa a'a ikon Allah ne ma yayi karfi dan Allah ya nuna ikonsa shi yasa tunda shi mai iya yin komai ne da yaso shi yasa ya halicce shi ba uba sai uwa wannan abun ya fi nuna cewa akwai mai iko mai ƙarfi sama da shi fiye da a ce shi ɗin ne ya halitta da kansa shine ma'anar fahuwa ala naqidi qawlihim adallu ay inna khalqahu bi hadhihi at-tariqati yadullu ala naqidi qawlihim bi tariqin aula shine abin da ke nufi ana fahimta wa ala anna ahadan kuma sannan yana yin nuni akan cewa wani mutum ko wani abu la yastahiqul musharakata lillahi bai cancanci yayi tarayya da Allah ba bi wajhin min alwujuhi da kowace irin fuska to wannan nunin ma zuwa ga hakan aula shi yafi ma'ana shi yafi karfi ma'ana bayan kasancewar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam da uwa babu uba ya fi nuni zuwa ga cewa akwai wani ƙarfi da shi ya yi shi ba shi ya kansa ba to banda wannan kuma wannan yana nuna har yanzu cewa babu wani mai tarayya da Allah wajen halitta da gudanar da halittarsa wannan ɗin ma ya fi ƙarfi wajen nuna haka fiye da wancan na farko mun fahimci abin cewa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne babu mai tarayya da shi ma'ana annabi Isa bai taya shi su yi annabi Isa ba sannan annabi Isa a wancan farko ba shi ya halicci kansa ba kun gane wannan zancen bal Allah ne ya halicce shi kuma sannan Allah din nan babu mai tarayya da shi wajen halittarsa babu mai tarayya da shi wajen gudanar da abin da yake halittawa a maganar malamai bari kafin mu wuce in tsakaita mana ita anan dangane da abin da ya shafi lafazin masal da aka yi amfani da shi a nan inna masala isa inda allahi ka masali adam na ambata mana jiya maganar malamai cewa tashbihin da aka yi a wannan wuri akan me ya auku kamanceceniyar ta wani bangare ne in ba manta ba ta ɓangaren yadda aka halicce su ne yauwa don da yake cewa khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan ishara ne zuwa ga halittar adam ba halittar annabi isa ba kun fahimci wannan domin annabi isa ba daga turab aka halicce shi ba sai dai in an kalli asalin cewa mahaifiyarsa dan adam ce mun gane yar adam ce kuma ta haife shi ta wannan asalin ne yake komawa cewa daga turab kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dukkaninmu daga adam muke wa adam min turab min hadhihi alhaysiyya kowa dan adam daga ƙasa aka yi shi amma in ba haka ba a wannan ayar abin da ake faɗa shine yadda halittar annabi isa take abin mamaki to haka halittar annabi adam take abin mamaki bal ta annabi adam ma ta fi ban mamaki don haka shi yasa wasu malamai suke cewa a wannan ayar in mun lura ba misliya ake tabbatarwa ba a'a tashabuhi ake tabbatarwa mun san akwai kalmomi guda biyu akwai tamathul akwai kuma tashabuh tashabuhi shine kamanni wane yayi kama da wane sai a ce wane kamar wane yake ko amma ba lalle zama tamkarsa ba in aka ce tamkarsa to shine mithil yawa in aka ce wannan shi ake nufi da tamathuli kamanceceniya min jami'il aujuhi shi ake ce mutum wato a ce misali idan kamanceceniya ne ta wasu siffofi banda wasu ai shi kuke ce mai turanci similarity ko they are similar amma they are not identical in suka zama identical shine wannan kamar wannan ko kamar da kuke cewa kamar an raba kunu ko kamar an tsaga kara to wannan shine ake ce matamka to da wannan ake nufi malamai suke cewa don wasu kiristoci suna sukan wannan misalin suna cewa wannan misalin na ƙur'ani ba ma daidai ba ne waya za a kwatanta annabi isa da annabi adam bayan kuma ga yadda tsarin halittar nasu ma daban malamai suke cewa ai dama ba cewa aka yi daidai wa daida suke ba da so ake a ce daidai wa daida suke cewa za a yi inna matsalar isa inda allahi matsalu adam ba za a kawo kafin ba kawo kafin ɗinnan shi ya nuna cewa sun yi musharaka ne a wasu fuskoki sun yi kamanni ta ɓangaren yadda halittar tasu ta kasancewa duk ta hanyar abin mamaki wannan da uwa babu uba wancan kuma ba uwa babu uba wannan shine kawai ta ɓangaren da suka haɗu amma kasancewar hanyoyin da aka bi na halitta ai akwai bambanci wannan ciki aka ɗauka aka haife shi sai dai cikin daga ina yake ba daga namiji yake ba hura iska aka yi Allah ya kaddara ta zama wannan cikin kuma aka samu ciki aka haife shi shi kuma wannan gina shi aka yi daga yunku sannan aka busa masa rai sannan kuma ya zama abin da ya zama mun fahimci abin to shine abin da malamai suke cewa abin da yake tsakaninsu kamanceceniya ce ta wasu fuskoki ba wato magana ce ta tamasuli daidai waje da ɗari bisa ɗari haka suke ba don haka abin da ake so a tabbatar mana ta ɓangaren cewa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su ya halice su ta hanyar abun mamaki to mu je in ci gaba sai ke cewa wa ma'a hada duk da haka fa adamu alaihi salam annabi adam alaihi salam khalaqahu Allah min turabin Allah ya halice shi ne daga turbaya daga ƙasa lamin abin wala ummi ba daga uba ba ba daga uwa ba ba uwa ba uba haka aka cakuɗa ƙasa da nufi na ubangiji wanda yana da ikon in ya ce kawai a samu ɗan adam daga ƙasa ba tare da ma an kwaɓa ɗin ba a samu kai mutum da shi kenan abu ya zama to amma saboda nuna mana ikonsa cewa ga yadda yake ga dama ya abunsa haka yake so sai aka samu ƙasa na ɓangaren duniya daban-daban sai aka cakuɗa da ruwa sai zama taɓo taɓan nan sai Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baya mana ya gaya mana wannan a hadisi ingantacce mun san hadisin hadisin muslim shine dai wannan hadisi na ash-shafa'atul kubra kun san hadisin shafa'a da mutane za su je gurin annabi adam su ce ya zo ya yi ceto ya roƙi ubangiji Allah fushin da ya yi ya yi haƙuri a yi hisabi ai mun san wannan dogon hadisi ya ce a'a bai isa ba a ta hukun annabi nu har zuwa dai gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kissa zamu maimaita ba kada shi mana lokaci da suka je wurin annabi Adam me suka ce masa sun ce masa ya Adam su mutane abin da za su yi ran tashin alkiyama kai ne farkon halitta khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halice ka da hannunsa mun gane haka wannan nassi ne cewa Allah madaukaki ya halice annabi Adam da hannunsa ƙari akan abinda Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alkur'ani da yake cewa an iblis ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya wannan shi ma nassi ne kuru-kuru akan cewa Allah da hannayensa ya halice annabi adam kuma hannaye haƙiƙiya ba hannu ne ba hannu ne majazi ba illa ba mu san yadda irin hannun Allah yake ba amma tun da yace hannu ne to hannu ne in ka ce ba haka ba ka ƙaryata Allah subhanahu wataala Allah tsari to wannan abin da ya faru kenan sai yake cewa tare da haka annabi adam Allah halice shi daga turab la min abin wala ummi fa idza kana ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى في المسيح فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى إذن يذما شين معنا فإذا كان ذلك إن ونن هلت الدأكي والنبي آدم daga uba ai ba uba ba uwa haka kawai aka halice shi Allah ya ga dama ya halice shi in wannan bai wajabta wa annabi adam irin abin da kiristoci suke riyawa dangane da annabi isa ba me suke cewa dangane da annabi isa sun ce ko Allah ne ko ɗan Allah to idan annabi adam ba su ce masa ɗan Allah ba ko Allah saboda irin yadda aka halice shi ba uwa ba uba sai ce falmasihu to shi annabi isa almakhluqu wanda aka halice shi min ummin bila abin daga uwa babu uba a min babin aula ko yawa min babin aula wa ahra ya fi cancantar a ce shi ne za a kore wa wannan ma'ana bai kamata shi ma a ce masa dan Allah ba ko Allah in dai ba a gaya wa annabi Adam ba wannan mun yi wannan misalin kun gane jiya insha Allah to sai ce fa in sahha di'aul bunuwati wal ilahiyyati fil masihi in ya inganta ayi da'awar bunuwa diyantaka wal ilahiyyati da kuma allantaka wato abin bauta a ce shi ɗa ne na Allah ko Allah ne shi fil masihi dangane da annabi masihi faddi'a'uhu fi adama min babin aula wa ahra shi ma shi a kira ayi wannan da'awa dangane da annabi adam to yafi cancanta fiye da annabi isa domin in dai ana kallon abu ta hanyar hankali ne ba ta hanyar labarin Allah ba in ana kallon abu ta hanyar misali ne da kwatance ba ta hanyar abin da Allah madauke ya ambata ba in dai kun gane wannan misali to sai ce fali hadha qala ta'ala shi yasa Allah madauke yake cewa إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سننشأ الحق من ربك تكفون مجنن ما لم يمن مجنن أكن كن فيكون با duk da dai mun yi ta a suratul baqara ba wannan karin ne aka faɗi aka fara faɗin wannan magana kun fa yakun ba wasu malamai suna tattauna in ana zancen abu fil madi ya riga ya wuce ai wai da sai a ce faƙala lahu kun fakana ko ya ce da shi ya kasance sai ya kasance amma sai ce fayakun ya kawo shi da mubari'i maimakon mazi ko min malmiski an matawa shi ne ana bambancewa tsakanin abin da ya zama an yi shi an ƙare a lokacin magana an yi shi an kare a lokacin magana to wannan amma zai zai zo kamar da Allah mafi cewa sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada duk wannan yasa su amma dai saboda me dai ya kare su ai amma lokacin da Allah ke maganar wannan ai ana cikin process din ne shi yasa aka samu gari sai zama sai a ce fa yakun ba a ce fa kana ba kun fahimci abin ban sani ko kun gane yau a lokacin ƙala lahu kun fayakun sai ya kasance ma'ana sai shi yasa dangane da annabi adam ma an faɗi wannan amma a wannan siyaƙin mun gane a dangane da annabi isa a wasu wuraren an faɗi wannan amma a wannan siyaƙin ana magana ne akan annabi adam yawa khalaqahu min turabin fa qala lahu kun fayakun sai ya rika kasancewa sai ya zama saboda mai min tsaurin ila tsaurin Allah maɗaukaki ya halicce shi wannan dai bayani ne da wasu malamai suka yi dangane da wannan bangare banda wannan akwai wata matsala matsaloli guda biyu kar in manta su na farko cewa Allah subhanahu wa ta'ala yattasifu bi sifatil kalam yana siffantuwa da siffar magana saɓanin abinda ‘yan mazhabar ash'ariya da maturidiyya da kullabiya suke faɗi dangane da kalamun lahi suke cewa kalamun lahi kalamun nafsiyun kalami ne a zuci yake kuma kalamun ne azali ya riga ya yi shi tuntuni in ya yi shi tuntuni to yaushe aka halicci annabi adam lokacin da aka halicci annabi adam kenan bai ce komai ba nan ko a wannan ayar ta tabbatar mana cewa lokacin annabi halittar annabi adam ne qala lahu kun fayakun kun bai jana mutum ashe kaulin nan da ya faɗa qala lahu kun yaushe ya faɗa ko ya faɗa can a baya kalaman azaliyan ma'ana fi alladhi kana fi sabiqi ilmihi wanda yake tun fil azal to dai lokacin halittar annabi adam ya faɗi wannan ashe kenan wajibi mu siffanta Allah da cewa Allah yattasifu bi sifatil kalam wa kalamuhu a lahu janibani ana siffar kalam yana da bangare biyu kalamun ne azali sifa ce zatiya kuma sifa ce fi'iliya ikhtiyariya liyatakallamu mata sha'a wa kaifa sha'a mun fahimci wannan wani ita ce aqidar ahlus sunna in ka zo sifatul kalam abin da zaka faɗa kenan saboda me haka zamu duba mu gani lokacin da ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya kira shi zuwa tsuri saina ya magana da shi shin in an ce Allah baya magana sai wanda ya tun fil azal lokacin halittar bayi bai ce komai ba wai dan gudun kada a ce ta hulluhul hawadithu kun gane sai suka kore wannan to in har haka ne ashe kenan waye ya yi magana da annabi musa a lokacin da ya zo wato magana wajen miƙaci da shi ai mun taɓa wannan magana ita ma kwanan nan don haka allah dai subhanahu ta'ala ya takallamu mata sha'awa kaifa sha lamari na uku da nake so in ambata mun taɓa magana sai ma ko bara mun yi shi maganar mukhatabatul ma'dum magana da abin da babu shi abin da ba a riga an halicce shi ba gashi allah mu cewa خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ya halicce shi daga turbaya sai ya da shi ya kasance ya ce da wa wa aka yi maganar turbayar aka yi magana ko ko adam aka yi magana adam haka Allah ya ce sun maƙala lahu ai ƙala li adam kun fayakun to idan adam aka yi magana in ba shi da rai ya zama adam kafin a busa masa ne annabi adam ne lokacin bai gama cika dan adam ba bai gama cika kai adam mutum ba don haka ashe kenan ya inganta Allah subhanahu wata'ala yuwajjihu al-kalama ila al-ma'dum li'anna al-ma'dum indahu ma'lum mun gane yayi magana da abin da babu shi domin abin da babu shi din nan mawjudun ne fil ilmi ba ma'dumi bane kwata kwata a'a mawjudun fil ilmi ai Allah madauki ya san da shi da haka shi yasa yace masa kun fayakun kuma sai ya kasance wannan dai na san ba kuma ta ba mun taba wannan bace to mu koma can cikin littafi mala ya tsari sai ce alhaqqu min rabbika gas wannan gaskiya ce daga ubangijinka ai hadha alladhi akhbarnaka bihi wannan abin da muka baka labarin sa min sha'nil masihi na sha'anin annabi isa alaihi salatu wasalam huwa alhaqqu alladhi fi a'la rutabis sidqi shine gaskiyar da take can tsatsakin mafi daukakar mataki na gaskiya duk wata gaskiya to wannan ita ce a samanta ma'ana ba wai iya wannan labarin ba maganar Allah umuma duk abin da Allah ya faɗa to babu wata gaskiya da ta kai shi gaskiya ko akwai akwai wata magana ta ɗan adam ko ta aljan ko ta mala'ika da za ta kai maganar Allah ƙarfi wajen zaman ta gaskiya babu to shi ya ce sa ya ce alhaƙo min rabbika don ya nuna maka kai Allah da hikima yake shi sa ake son wallahi mu rika karanta alqur'ani muna tadabburi muna fahimtar me yake cewa me Allah yake cewa a cikin sa kun ga so ake nuna mana bambancin maganar Allah da maganar wani cewa kuma magana in ta zo daga Allah to duk abin da ya saba ta ƙarya ne in dai ya saba ta maganar Allah babu tufka da warware a cikinta babu zancen ka ce haka take ko ba haka take ba kai kokonto a'a haka take babu kokonto shi yasa yace alhaqqu min rabbika sai yace fala takun minal mumtarin kar ka zama cikin masu kokonto in Allah ya faɗi magana to ƙarshen abin da za a faɗa ya zama gaskiya an ƙare kenan sai a tashi game da ake cewa yace ai hadha alladhi akhbarnaka min sha'ni al-masih alayhi salam huwa al-haqqu alladhi fi a'la rutabi sirqi shine mafi wato ita ce gaskiyar da take mafi ɗaukakar mataki na gaskiya likaunihi min rabbika saboda kasancewar gaskiyar daga wa take min rabbika daga ubangijinka take allazi wanda min jumlati tarbiyatihi alkhassati laka yana daga cikin tarin a dunkule tarbiyar ta musamman da yake maka wali ummatika da kuma al'ummaka da yake muku tarbiya an qassa alayka shine ya ƙassa maka ya baka labarin ma ƙassa abin da ya baka labarinsa min akhbaril anbiya alaihi musallam na labarin annabawa daban-daban alaihi musallatu wassalam wannan yana daga cikin tarbiyya da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin bashi labarin da yake na annabawa mun yi magana wannan jiya cewa labarin annabawa ba kawai haka aka faɗe shi ba a kowanne da ma'anarsa akwai darasin da Allah ke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka haka nan mu ma al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yake so mu ɗauka a cikin wannan ƙisoshi da ya bamu falata kun minal mumtarin don haka kar ka zama ɗaya daga cikin masu kokonto ai ashakina fi shay'in mimma akhbaraka bihi rabbuka kada ka zama ɗaya daga cikin masu kokonto masu tantama masu kai kawo a cikin abinda wani a wani abu guda ɗaya komai kankantarsa wanda Allah maɗaukaki wanda shine ubangijinka ya baka labari in Allah ya faɗi magana babu zancen aitanta ma a cikinta yace wa fi hadhihi al-aya to malam sa'idi ya shiro mana wata ka'ida ne nan kamar yadda ya kira ta haka take ka'ida ce sharifa ina so ku rike wannan ka'ida kada ku manta ta inda damar rubuta ta ku rubuta ta tana nan nasi a ciki ko a rubuta daga baya duk mai littafi ya kofo ta daga baya ya riƙe don ya haddace ta ƙa'ida ce ta cancanci a rubuta ta da ruwan gwal a liƙa ta kowa ya ganta a gari ya karanta gashi bari mu ji ta yace wa fi hadhihi al-aya a wannan aya wa ma ba'daha da abin da ya biyo bayan ta dalilun ala qa'idatin sharifa akwai dalili abin da ke mana nuni akan wata ƙa'ida ka'ida kuma mai daraja mai tsada wa huwa shi wannan dalilin in kuma ka'idar ne zai ce wahiya amma nan wa huwa ya ce la'alla yushiru ila dalil amma kuma zahirin magana tasa ka'idar ya kawo yawa zaka kasancewar wahiya zai fi dacewa amma mu bar masa abin su haka ya rubuta yace anna ma qamatil adillatu ala annahu haqqun ku bi ni sosai ku fahimce ta ma qamatil adillatu ala annahu haqqun duk abinda hujjoji dalilai suka tsayu ala annahu haqqun akan cewa shi gaskiya ne wannan abun wajazama bihil abdu kuma bawa ya yanke kat ya gamsu babu tantama shine jazmu jazmu shine ka yadda da abu babu kokonto mun gane duk abin da dalilai suka tabbatar gaskiya ne kai dan adam ka gamsu da haka ka yanke har ƙarshen zuciyarka cewa wannan abun haka yake ka gamsu da shi gaskiya ne min masailil aqaidi wa ghairiha daga cikin matsalolin aqida domin dama a matsalolin aqida ne musamman ake samun ma yakunu haqqan wa ma khalafahu yakunu batila ko mana abinda za a ce wannan gaskiya ce duk abin da ya saba masa ko sunansa ne ƙarya ce barna ce ba daidai ba ce yawa to duk abinda dalili ya tabbatar da cewa gaskiya ne kai bawa ka tabbatar ka yadda babu tantama babu kokonto ka ka yadda da shi to haka yake a cikin matsalolin aqida da waninsu sai ce fa innahu yajibu an yajzima to bawa wajibi ne kuma ya karba ya yadda ya yanke kat babu kokonto bi anna cewa kullama aradahu duk abin da yayi karan tsaye ga wannan gaskiya din yi mu'arada da shi ya opposing ɗinsa shine aradahu fa huwa batilun to ƙarya ce barna ce ba za a karba ba ma'ana a- to a harkar aqida wannan lamarin ne magana tsakanin gaskiya ne da abin da yake ba gaskiya ba gaskiya ba ta da ƙanwa ba ta da ya mun gane ba ta da wata ƴan uwa kawai duk abin da ba gaskiya ba fa huwa batil fa ma za ba'da al-haqqi illa min ad-dhalal da haka babu rabin gaskiya babu kanwar gaskiya babu ekuwar gaskiya babu mai kama da gaskiya in ba gaskiya bace ba gaskiya bace shine zancen da haka ko ya zama ka karbi gaskiya ka yarda da ita ko kuma kawai mutum ba akan gaskiya yake ba in dai magana ce ta aqida Allah ya ce kaza yanzu misali wannan magana annabi isa alaihi salatu wassalam in kana zancen zance da kiristoci mu dauka akan wannan misalin da muke a cikin siyakin sa da muke magana ya yi daidai a ce masa Allah? ya yi daidai a ce masa ɗan Allah? menene shi? bawan Allah ne Allah ne ya halicce shi ko? mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am wannan ita ce maganar Allah cewa Allah su- wannan annabi Isa alaihi salatu wasalam ba dan Allah bane kuma ba Allah bane to wannan zamansa gaskiya duk abin da ya saba wannan to barna ce duk wanda zai ce masa dan Allah ko Allah magana sa gaskiya ce ko ƙarya ce to wajibi ka yadda a zuciyarka cewa wannan magana da ta saba wannan ƙarya ce kun gane wannan misali to haka duk matsalolin aqida da tauhidi in ka samu dalili akan cewa abu kaza gaskiya ne to jazman duk abin da saba masa ƙarya ne a babin aƙida haka, haka zancen yake ba kamar mas'ala ce ta istihadi ba a matsalolin istihadi a babin fiqhu a furu'uddin tunda yanzu muna zancen usuluddin ne ko in san usuluddin shine abinda yake fundamentals na addini abubuwan da aka gina addinin a kansa to a nan haka yake ko abu ya zama gaskiya ne ko abu ya zama ƙarya amma a has- harkoki na fiqhu ana ka iya samun wata matsala wani malamin ya faɗi wani abu wani malamin ya faɗi wani saɓaninsa wani ya kawo wani ƙauli na uku ana samu ko ba a samu ko wani ya ce abu kaza haram ne a fahimta wani ya ce halal ne wani ya ce makaruhi ne kaga an samu abubuwa har daban-daban wannan a matsalolin da suke na aiki shine al'umurul amaliya ba umurul ilmiya ba a matsalolin aiki da sallah yanzu a sallah ai muna da abubuwa da yawa da muka saba ka dago kana sallah yanzu ah, ka dago daga ruku'u za ka mai da hannu haka ko za ka sake shi har yanzu akwai wannan agun ɗaliban ilimi wannan na yin wannan wannan yana yin wancan agun malamai kuma me ya jawo wannan abu rashin nassi ne kuru-kuru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yayi shi yasa wannan malamin ya fahimci haka wani kuma ya fahimci haka wannan a furu'uddin a harkokin ayyuka gababban jiki ana samun wannan amma abin da za a yadda da shi a zuci in Allah ya ce abu kaza dama ce daidai to duk wanda ya ce maka hagu ne daidai to ƙarya ne zancen sa ba zancen raba kafa ko mun gane insha Allah zancen to shine abin da yake nufi wannan ita ce ka'idar da ake so ka fahimce ta a sai ce ah, fama fa bi anna kullama aradahu fa huwa batil ku rike wannan ya ci gaba ya ce wa kullu shubhatin kuma kowace shubha turad kafin mu je nan wurin saboda zai zancen shubuha akan wancan din da nake magana akwai matsaloli yanzu da zaka ji mutane suna magana akan abin da ya shafi harkoki ne na aƙida amma sai ka ga ana amfani da tawili da wata falsafa ga maganar Allah kuru-kuru sai a juya maganar Allah a tafi a faɗi wani abu daban mun gane wannan wani abu yana da hatsari in har akwai dalilai da suka tabbatar da abu kaza ga yadda yake to duk fa wani kauli da aka sabawa wannan dinnan to ya zama fa ba daidai ba wajibi kuma musulmi ya karbi daidai ya yi watsi da abin da ba daidai ba babu raba kafa babu bin wata hanya harkar ba irin ta masu philosophy bane kullum ina gaya muku su a wurin su suna ma da kokonton wai shin akwai wani abu ma mai suna gaskiya ta yadda su a wurinsu duk wani abu mai suna gaskiya wani abu ne relative ma'ana abin da ni abu na gaskiya ce to kai abun kama zai iya zama ba gaskiya ba ma'ana har suna da wani slogan da suke faɗi cewa duk wani abu opinion ne zai iya zama fact zai iya zama ba fact ba to in ka in ka ɗauki wannan zance ka shigo da shi babin tauhidi da aƙida yana da hatsari yanzu wujudullahi ta'ala samuwar Allah madaukaki shi ma theory ne ko phenomenon zai iya zama fact zai iya zama kuskure Allah zamansa shi kaɗai ya cancanta abauta masa kar abauta wa kowa shi ma ra'ayi wani ne in ka ce ra'ayi wani ne kamar fa kana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana da ya zo mana da alqur'ani ba gaskiya ya mana da ita ba kun fahimci wannan nan shi yasa ko ta magana wannan maganar ta malam sa'idi da har ya ambata mana cewa ka'ida ce ya fahimto ta kamar da na sha gaya mana cewa malam sa'idi yana cikin manya-manyan ɗaliban littafan ibn taimiyya a zamanin rayuwarsa a zamanin lokacin da yake da rai ba a san wani mutumi da ya fi shi ya kai shi sanin littafan ibn taimiyya ba da bin su da karanta su da ɗauko abubuwa a cikinsu a cikin maganganun da ibn taimiyya ke a cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql kun san shi littafin da na sha ambata mana sunansa mujalladi goma sha ɗaya ibn taymiya ya mai da martani a cikinsa akan masu philosophy wannan masu harkar falsafa din da ilmin kalami ka'idojin su da yake ya san abin yadda ya kamata ya bi su ya sassare ya tabbatar da karfin hujjar qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji suna tuhumar sa da cewa literalist ne baya fahimtar abubuwa ko kuma masu makaranta irin tasa kawai ba san komai ba sai nassi su sun dauka hankalinka wai shi ne zai hukunci akan nassi nassi daidai yake ko ba daidai yake ba kai za ka yi hukunci nan wurin ai bai kamata a ce kaza ba kaza ya kamata a ce wannan kuma yana da cikin manya-manyan abubuwan hatsari da harkar falsafa ta zo musulmi ta bata mana addini da gaske ne wannan magana ta bata mana addini Allah kyauta ibn taymiya yana cewa a maganar cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi yace wa amma ma akhbara bihi ar-rasulu yace amma abin da manzo ya bada labarin sa wannan a juz'i na uku shafi na 304 na wannan littafi dar'u ta'arud al-aqli wan naql a kun san ma ma'anar dai sunan littafin ko me ma'anar littafin tun kuɗe da kawar da rikici da wato tufka da warwara tsakanin hankali da nassi saboda su masu philosophy da masu ilmin kalam sun ɗauka ƙur'ani da hadithai sun faɗi wasu abubuwan da bincike na masu hankali theologians ya binciko abin da ya saba ma wannan ya kamata a yi ƙoƙari a yi taufiƙi tsakanin wannan magana ta ƙur'ani da maganganun malaman tunani-tunani wannan thinkers ɗin kun fahimci abin garin taufiƙin kuma abin da za a yi wa nassin tun da yanzu ba dama a mairo mai shi a ce ka sake gyara shi shine sai a yi ta'awili sai a ce a kaza da ya ce kaza to kaza yake nufi ba kaza ba saboda kawai ya dawo ya daidai da maganar waɗannan masu hankali kun ga kenan an aje maganar Allah da manzon Allah an ɗauki hankalin masu hankali kun gane abin to shine ibn taymiya yake so ya nuna wa mutane cewa ku da kuke wannan irin zancen asali ma babu wani sabani tsakanin hankali da nassi duk abin da kaga nassi ya zo da shi to bai saba wa hankali ba duk abin da kuma yake hankali ne gangariya hankali mai hankali to ba zai saba wa nassi ba wannan mutum ba sau ɗaya ba shi ma wannan zancen da wannan lafazi ɗin to shine suke cewa wa amma ma akhbara bihi rasulu amma duk abin da manzo ya bada labari a kansa za a yi kaza za a yi kaza akwai kaza akwai kaza yace fa innahu haqqun fi nafsihi yace to gaskiya ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne wannan ma akhbara bihi rasulu yadkhulu fihi in kace ma jaa bihi rasulu duka da qur'ani da maganar manzo Allah sallallahu da hadisi sun shiga ciki sai ke cewa la yakhtalifu bi ikhtilafi aqaidin nasi baya sabawa gwargwadon sabanin aqidun mutane a ce yan aqida kaza za su dauki wannan abun gaskiya yan aqida kaza kuma a wurin su wannan abun ba gaskiya bane a'a gaskiya absolute ce ba relative ba waɗanda suka karanta ilimin relativity a cikin ku a falsafa wani fili ne a philosophy da suka karanta shi da turanci za su fahimci wannan zancen da nake wai gaskiya absolute ce ita ba ta sabawa ko kuwa gaskiya ce a idan wani amma ƙarya ce a idan wani shine relativity din a ce is just relative kaga kenan ma'anar duk abin da muke magana in Allah madauki ya ce yana sama Allah madauki ya ce akwai tashin alkiyama wani zai iya cewa shi ai a interpretation ɗinku ne a ganin ku ne haka shi a ganin sa ba haka bane kun bai wannan wannan duk hatsarin falsafa ne ta jawo mana wannan abu gaskiya in dai Allah ne ya faɗe ta gaskiya in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to absolute ce a gun kowa ba ruwanta da sabanin aqidar wani ba ruwanta da sabanin hankalin wani yaro ne babba ne karami mace ne namiji aljani ne mala'ika ne maganar Allah haka take babu canzawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take babu canza to shine abin da yake nufi yace la yakhtalifu bi ikhtilafi aqaidin nas wa ahwalihim fa huwa al-haqq alladhi la yaqbalu an-naqiba gaskiya ce wadda ba ta karbar kishiya wali hada ku ji wannan maganar za ku san daga nan ko daga irin wannan zancen malam sa'adi ya dauko wannan yace wani hada dan haka kullu ma aradahu fa huwa batilun mutlaqan ko duk abin da ya saba ma gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to batil ne mutlaqan ba shi da wata fuska da zai zama gaskiya duk abin da ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce kuma barna ce ba za a karbe ta ba haka wajibi mutum ya yarda da abin da ke shine gaskiya kuma kada ya kokonto yanzu akwai buƙatar in Allah ya faɗi abu a Qur'ani ma a gaya mana kalmi kokonto to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ware shi shi kadai ku duba fa me aka ce masa alhaqu min rabbika ba a ce min rabbikum fala takunanna min almumtarin ba haka a gaya mana mu kar mu zama cikin masu kokonto ba a manzon Allah a gaya wannan gaskiya ce daga ubangijinka kul ka zama cikin masu kokonto dan Allah ya zai mutum ya samu kokonto akan maganar nan na Annabi Isa alaihi salatu wasallam kun gane zancen ko kwanto a maganar Allah menene shi zai iya kai mutum ga kafirci Allah maganar sakat fuska ɗaya ce duk abin da faɗa gaskiya ne sai dai ka ce wajen fassara in baka fahimce shi ba in aka yi sabanin malamai wajen fahimta wannan ba shi muke korewa ba malamai sukan saba wajen fahimtar wani abu to duk mas'alar da aka saba wajen fahimta to ina ake komawa ana komawa zuwa daidai wannan dalilin ne a koma ga qur'ani kuma a koma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a samu magana ba a koma maganar sahabban da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su warware mana matsala amma aka bar kowa da hankalinsa to ashe addinin zai zama wasa kenan shi yasa zai ga yanzu a irin waɗanda suke karanta addinin musulunci a bokwance duk abin da ka kawo musu na harkar nasu sai ce wani ai interpretation ɗinku ne shi yana ganin zai ɗauki interpretation shi yasa suke son a samu abin da ake cewa pluralism ku fahimci wannan abin suna son a sami saboda ba yadda za a yi gaskiya ta zama ɗaya a wannan abin sai a ce malamai ne suka saba ai wani ma ya faɗi kaza wani ba tare da an lura da waye ma a cikin malaman ya cancanta a karɓi maganarsa ba ba kowane mutum da ya kawai dan ya ce shi malami ne shi kinan in ya faɗa abu za a rushe maganar abubakar akan maganarsa ba ko ba kowane mutum ne a zamanin nan dan ya faɗi magana za a rushe maganar manya-manyan malamai akan maganarsa ba kawai sai a ce ai malamai sun saba don haka duk wanda ka kama har a kawo hadisan ikhtilafu binnan ulama menene ikhtilafu ummati rahma wanda ibnu azm yake cewa ashe kenan ittifaqin su azaba ce ba daidai bane wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba ikhtilafu ummati rahma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan zancen ba maganar manzon Allah ba ce amma ka iya cewa magana ce ta hikima saɓanin malamai rahama ce ta wata mahanga yawwa idan amma a cikin matsalolin da suke karɓar ikhtilafi kun gane nan can a matsalolin da suke karɓar saɓani waɗanne matsaloli masail far'iyya matsalolin fikihu wani ya ce haram ne wani ya ce halal in ka kafa hujja kai ijtihadin ka rasa kai taqlidin wani malami da yace abu kaza halal ne gwargwadon wannan kuma kai aiki da shi baka da laifi to ta nan gurin ne maganar rahama za ta iya zuwa amma matsalar aqida Allah a ina yake Allah a sama yake annabi bai san gaibi ba abu kaza da abu kaza wanda ba wani zancen istihadi a cikin su Allah ya faɗi magana akwai tashin kiyama ko babu tashin kiyama Allah ya ce akwai sai wani ya zo ya ce mana ai fassara ce tashin alkiyaman nan kawai ana nufin dai mafarki wani abu mutum zai ga kaza sai a ce a amalan ƙarya kake Allah ba zai faɗi magana ta zama ba haka ba duk abin da Allah faɗa to gaskiya ce ai kun gane bambancin matsalolin da ake shiga da wanda ba a shiga to shine da yake cewa fa min huna yatabayyanu laka anna alladhina banaw umurahum ala muqaddimatin imma daruriyya aw nadariyya aw qat'iyya aw dhanniyya banawha ala umurin taqbalu at-taghayyur wal istihala fa inna al-quluba bi yadi Allah waɗanda suka gina abubuwan su akan harkar mantiki dinnan muqaddimat premises na a ce abu kaza kaza ne to tunda kaza ne to wani abu kuma kaza ne wannan muqaddima ce ake cewa mantiqiyya wanda ya karanta mantiki ne zai fahimci wannan to masu gina abubuwan su akan irin wannan harka ta falsafa to suna ginawa ne dama akan uqul su kuma uqul ibn taymiya ya ce dama a hannun Allah suke Allah na jujjuya su wani mai kyau ne wani ba shi da kyau wani yana da tarbiya wani ba shi da tarbiya wani yana da fahimta wani ba da wani intelligent wani balig ko ba haka suke ba to ya za in aka mai da addini gaba ɗaya aka ce kwakwalen mutane su za su yi jajin su za su yi hukunci menene daidai to abu ya ɓaci dole ne a bar maganar kowa in akwai maganar Allah dole ne a bar maganar kowa in akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kun fahimci wannan zance ka'ida ce mai tsada ko ba ta da tsada tana buƙatar kowa rike ta to shi yasa na faɗi wannan magana to bayan wannan sai shi gaba yake cewa wa kullu shubhatin kuma kowace shubuha turadu alaihi wadda za a bijirowa za a gangaro da ita a ɗora ta a yi amfani da ita ana so ta kauda alaihi wannan domin hi'in yana koma zuwa alhaq alhaq yawwa magana gaskiya ne koma to yaƙin tun da dai kun samu rikici anna ma qamatil adillatu ala annahu haqqun ga inda magana take nan duk abin da dalilai suka tabbatar da cewa gaskiya ne wa jazama bihil abdu kuma bawa ya tabbatar da haka ya gamsu ya yanke hazzuci kat babu kokonto min masailil aqaidi a masaloli na itiqadi wa ghairiha da wasu su yace fa innahu yajibu an yajzima bi anna kullama aradahu fa huwa batil kullama aradahu din hu din yana nufin me al-haqq duk abin da ya saba ma wannan gaskiyar to batil ne wa kullu shubhatin kuma duk wata shubha turadu alaihi da za a kawo ta domin ai kun san shubha je ma mun yi zancen shubha duk wata shubha da za a kawo ta sai ce fahiya fasida to ita ma barna ce ba daidai ba ce sawa'un to ga wani abu mai amfani shi ma'ana yace ba bambanci qadira al-abdu ala halliha amla wannan shubuhar shine halliha haɗin da mirin shubuha ne bawan ya samu ikon ya warware wannan shubuhar amla ko bai samu iko ba yanzu misali kana cikin magana sai wani kawo maka shubuha akan wata harka to ko kun ce kaza to ai ga kaza ga kaza kai ka kawo dalili shi kuma na so ya kawo maka shubuha to idan ka iya samun dama ka warware wannan shubuha ka ba da amsa to shikenan duk abin in ku abu ya tabbata abin da yake faɗa mana ayan shine duk abin da ya tabbata gaskiya ka yadda gaskiya ne to duk wata shubuha da za a kawo masa wannan ƙarya ce yanzu misali a littafan kiristoci za ka samu maganganu su akan wannan aya din inna masala isa inda allah ka masali adam suna cewa ai wannan misalin ma san ma bai yi daidai ba har wani na gan shi yana kawo wai kamar mutum ne ce wai inna masala kwamfuta misala sa'a wai kamar da kwamfuta da agogo yace me ya haɗa kwamfuta da agogo wai irin wannan ne misalin da Allah bari wani kirista ne ke faɗin wannan zancen da larabci to irin wannan mai sunansa sunansa shubuha to kai da ka gamsu cewa maganan nan ta Allah akan annabi Isa gaskiya ce duk shubuhar da za a kawo maka akan wannan ƙarya ce ba ruwanka da ita bai kamata ma ta dada maka ta dada ka da ƙasa ba har ta tayar maka hankali saboda me kai din ka riga ka gamsu gaskiya ce wannan shi yake tuna min abinda muke karanta a littafan magabata da suke a babun hani akan kusuma da jidali me yasa magabata suke kin zama da yan bid'a su tattauna da su wannan zancen ne tabbatuwa akan cewa yi aqida ba ta ginuwa akan debate ba ta hanyar debate ake gano gaskiya ba dole ne ya zama cewa ka san inda gaskiya take ai kun san kissa da nake gaya mana dangane da Imam Malik akan wannan ko wata rana wani yazo ya same shi wai ya Imam ka zo ka dan saurare ni mu tattauna akan wasu matsaloli na akida dan bid'a ne wanda aka san su irin mu'tazilawa din yazo ya sami Imam Malik wai ya zauna ya bashi lokaci za su tattauna wata matsala imam maliku ya ce mu tattauna mu yi me ya ce wai mu ɗan jayayya haka ka kawo hujjar kan in kawo tawa sai ce to idan na kada kai ya za a yi ce sai in bi ka yace in ka kada ni kuma sai ce sai ka bi ni to sai imam malik ce to in wani ya zo kuma kai in mun bi ka sai ya kada kai sai ce sai mu bi shi sai ce to kaga wani yace to ni addini na ba haka yake ba inji imam malik yace ni addini na ba akan haka aka gina shi ba addini na gaskiya ce tana nan a cikin alkur'ani gaskiya ce tana nan a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da wani zai kawo maka akan aqida na irin wannan abin da ka yarda da shi ka tabbatar to kai ma watsi da shi sawa'u kana da karfin ilimin da zaka mai da martani akan wannan shubuhar amla ko baka da ita karka damu abin da kake da yaƙini akan sa tsaya akan sa kada wani ya zo girgiza kada wata shubuha shi yasa aka hana karka saurari masu shubuha kullum sun yi wannan zancen duk malamin da ka san dan bid'a ne in kana sauraron tafsirin sa ko karatun sa zai rika kawo maka shubuha akan abin da ka yarda da shi ka daina sauraron sa mun fahimci wannan zancen saboda me abin da kake kai ta hanyar irin wannan debate din ka same shi yau a kada ka nan gobe ka bar nan ka koma can yau kana dan kaza sai ka bari ka koma can ta hanyar mai ka sani ta hanyar karatu Allah ne ya faɗa ka yadda manzon Allah ne ya faɗa ka yadda to yaushe kuma wani zai zo ya kaɗe ka daga kan wannan abu kun fahimci wannan can to sai ke cewa sawa'un qadira ala hamliha amla sai ce fala yujibu lahu ajzuhu an halliha alqadha fi ma alimahu kun ji wata magana mai daɗi ta ma sai ce gazawarka ta ka ba da amsa ta warware wannan matsala ta shubuha da wani ya kawo to kada ya wajabta maka suka akan abin da ka sani ma'ana baya wajabta baya lazimta cewa ka ashe kenan abin da ka sani din ba daidai bane tunda ka kasa amsa ba mun fahimci wannan domin me su malamai ai kowa da iko da irin iko da irin ilimin da Allah ya bashi yanzu kana zaune da wani malami sai aka zo aka tambaye shi akan wata matsala sai bai iya bada amsa gamsasshiya ba shin yana nufin kenan daga ranar kai ka rude ka zama addinin naka ya zama shi a gaban malamin ka sai aka kada shi a kaddara malamin ka yana magana sai wani ya zo sai ka da shi malamin ya jure kasa ba da amsa shikenan daga ranar sai ka koma ga wani malamin ka fahimci nan can to addini ba da haka yake ba la'alla ai gazawar wannan malamin ce gazawar malami ba ta nuna suka ga asalin addini iliminsa ne bai kai ba shine bai iya rike abun ba in an je gun wani da ya fi shi za a samu wannan amsar tana nan ai kun gane abu yawa to shine abin da ke nufi sai ce li'anna ma khalafa al-haqq fa huwa batil domin ku duk abin da ya saba ma gaskiya to ƙarya ne qala ta'ala famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal menene bayan gaskiya in ba bata ba ai babu wani abu bayan gaskiya in ba bata ba in gida biyu ne ma'ana nan gidan gaskiya duk wanda ba shi ba sunansa ne bata kawai ba kani ba kanwa ba hanya ba wani ba abin nan ya sunansa wata gawaina da mutum zai tsaya a tsakiya ko gindin wata bishiya hada a'a kawai ba gaskiya kake ba ba gaskiya shine zance to sai ke cewa wa hadhihi alqa'idatu shar'iyyatu tanhallu 'an al-insani wannan ka'ida ta shari'a tana warware wa mutum iskalatin kathiratan likici mai yawa yuriduha al-mutakallimun wanda yan ilmul kalami suke kawo mutane wa yurattibuha al-mantiqiyun wanda masu mantiki masu harkar mantiki suke jejjera su cewa in kaza ne to kaza ne in kaza ne to kaza ne ba ta hanyar haka suka bata ba daga ba kuma duk suka bu suna suna nadamar abubuwan da suka aikata yace in hal in in hal hal insanu fa huwa tabarru'un minhu idan mutum ya iya warware wannan shubuhohi da suke kawowa to taimako ne shine tabarru'i kamar ya donatin wani abin alheri ne ga al'umma wa illa in kuwa ya kasa bai iya warware shubuha ba fa wazifatuhu an yubayyana al-haqqa to dama aikin sa shine bayyana gaskiya bi adillatihi da hujjojin gaskiya wa yad'u ilayhi ya kira zuwa ga gaskiya ko da ya kasa warware wata shubuha da wasu suke kawo Allah ya sa kun gane wannan zancen da muke an fahimta insha Allah hmm sai to kuma dama lokaci yayi amma kuma zancen bai kare ba akwai bukatar yar dauraya za mu yi ta insha Allah gobe kafin mu ci gaba da aya ta gaba dangane da faman hajjaka fihi in ba'di ma ja'aka min al-ilm muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare mana al'amura Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali saboda gudun lokaci ya kure akwai kwamitin mu na marayu wanda muka yi ta magana akan cewa a yi kokari a taimaka ga account number sun bayar duk mutum da yake so ya taimaka saboda a taimaka waɗannan marayu wajen abin da ya shafi abinci abin da ya shafi kayan sallah a first bank ne ko 3086 50 4813 3086 504813 yawwa uku sifili takwas shida biyar sifili hudu takwas ɗaya uku wannan shine account number din a first bank wanda yake son yayi tahwili yanzu da wayar sama sai ya tura musu insha Allah dubu ɗari biyar miliyan ɗaya insha Allah Allah ya hore muku Allah ya sare Allah ya bada dama sallallahu alaihi wasallam baraka account name din shine Birnin Kudu Orphanage Foundation Birnin Kudu Orphanage Foundation Allah ya taimaka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك